الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم shehu ya bude da basmala
صلى الله على النبي الكريم kiran Allah mara adadi da amincin sai tabbata ga Allah mai girma يقول ابن لقاد عبد الله إبراهيم a ibn alhaji abdullahi dan alhaji abdullahi ibrahim shine maulan kuduwan mu sani mu tsakanin mu da Allah dawsu al-asari wa halifatullahi bi ardihi wa samaihi maulan mu alhaji ibrahim ya zina cewa لا يزال في جمال مولاه يهيم la ya za da ke bushe ba ya yi yana ɗaukar ta hashafi jamali maulahu a cikin jamalin majalisar lamarinsa هذا الفيض الأحمدي wannan littafi mai albarka shine makwarara ahmadi ma'ana abin da ya kwararo ya zuwa ga rufaniyar maulan mushehu daga tajalli na hadara ahmadiyya للمولد المحمدي wanda zai faɗa ne a cikin karanta mauridu sayyidul wara alaihi salatu wassalam والحمد لله بلسان المرتبة الجامعة الأسماء والصفات shehu ya ce ina ma Allah godiya halin kasancewar shi kararre a cikin hakika Muhammadiyya shi ne ma'ana bi lisanin martabatin jami'a godiyar shehu ba yana yi a matsayinsa na shi ba ne a yana yi ne da harshe na martaba wanda ta tattara dukkan tajalli na suna da siffa والمقامات da dukkan makamai والأقوال da tafiyar ruhin mazaji والتجليات da kuma ɗaukan mabayyana na sirrin zatin Allah والكمالات da dukkan tajalli na kamalan Allah من أوجده الله قبل وجود الوجود wannan da Allah ya samar da shi kafin samuwan samuwa ma'ana samuwa wata al'amari ne daga cikin al'amuran Allah da Allah ya bayyanar da sirrin sunayen shi da siffofinsa to amma su ma sun samu ne da samuwan sai da wujudi shi yasa shi samuwansa samuwa ne a hakikansa wanda ba yi da farko shi yasa sashi suke cewa wancan suna da Allah madaukakin sarki an basu kansa da shi mazhari ne ai na sirrin manzon Allah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin na من أين المطلق الوجود wanda Allah ya samar da shi daga hakikan sakankancewan samuwa وجعله أين عيانه Allah madaukin sarki ya sanya shi ya zama shine hakikanin hakikan su والسبب في وجدانه kuma shine dalilin samuwan su من كان نبيا shine wannan wanda ya zama annabi وآدم بين الماء والدين kamar yadda yake faɗa ma kansa yake cewa an ce mata wadda batlakan nubuwa ko kuma mata kunta nabiyan sai yake cewa kuntu nabiyan wala adamu bainar madi wal din na zamo annabi a lokacin da annabi adamu yana tsakanin ruwa da yanzu ai ma'ana kinaya ne ai lokacin ba adamu idan da misali adamu ai bai zama adamu ba sai sanda Allah ce fa fa fi ruhu fa fa qawla musa jibna بل كان نبيا a shi ya zamo annabi ولا آدم to shehu ya yi wannan fassara ne na wancan hadisi yake cewa wala adama a lokacin ba adam ولا ماء babu ruwa ولا دين babu kuma misali taban da aka kwaba adamu da shi balantana ruwan da aka kwaba taban gina shi أحمده وأشكره to yaya ya zama annabi da wani siga da wani siffa wallahu alam na al'amaduhu ina gode ma shi wannan ubangiji ne وأشكره ina ƙara gode masa da nau'in godiyan da ya cancanta da shi وأشهد أنه لا إله إلا ina هو mai tabar- tabbatar tare da sakankantar da cewa shi ubangijin shi shi kadai ne الواحد الأحد makaɗaici tilo لم يلد ولم يولد wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba ولم يكن له كفوا أحد kuma sannan babu abokin tarayya tare da shi وأن سيدنا محمدا ya ce ina nishe da cewan shugaban mu annabi muhammadu عبده ورسوله bawansa ne kuma manzon Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa qawlika wa al-Hatim wa sabaqana al-Qur'an wa al-Hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi ila al-jinn وبعد Mulau shi bayan gabatar da basmala da hamdala da sal'ala لما أراد الله لملك الحق yayin da Ubangiji mamallaki na hakika ya nufa أن يولد نور سيد الوجود kaga misali duk abin da aka ce baraza ma'ana abin da ya bayyana daga buya yanzu ya dawo cikin haifi na za a iya ganin sa ma'ana yana cikin wani yanayi ne na halin buya a cikin al'amarin Allah to yanzu Allah madaukin sarki ya bayyanar da shi na'am ويجعله خلقا متميزا Allah ya nufa ya mai da shi halitta sallallahu da a matsayin abin tantancewa da waninsa ذاتا مستقلا ya zama jiki mai zaman kansa وأن يوزن به الوجود kuma da Allah ya nufi ya samar da samammu da samuwansa من مهد الفضل والكرم wannan din Allah ya ne don tsananin falalansa da karancinsa والجود da baiwa خلق نور سيدنا محمد to Allah madaukin sarki sai ya halicci hasken shugaban halitta annabi Muhammad kamar yadda yake cikin musallafat al-Abdurrazzaqi wanda Jabiru yake tambayar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace menene farkon abin da Allah ya halitta yace farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabinka ya Jabiru sai ce daga kuma hasken annabinka Allah ya halicci kowa da komi na قبل أن يخلق الخجوة to Allah ya halicci hasken manzo Allah tun gabanin hijabin da ya sha makance Allah da kauni babu shi والعرش Allah tun bai halicci al'arshin da Allah yake cewa ya daidaita a cikinta ba.
وما في لونه Allah bai halicci abin da ke cikin al'arshin ba saboda nan shi nuna maka ma'ana aqidan muhaddikai ba Allah wani abu ne jiki ne mustaqilli da ya tattara da kan- kansa a cikin al'arshi ba. Na وجعله عمودا من نور Allah ya sanya shi ya zame wani ginshiki na haske.
يصدق الله تعالى قبل الذرات البيضاء To a shi wannan hasken yana ma Allah tasbihi tun gabanin durratul baida. Durratul din ita tajalli ne daga cikin tajalli na hakika Muhammadiyya.
والعرش tun gabanin Allah bai halarci al'arshi ba shi ne za ka yi suna cewa al'arda wata bai da a kanin istimaru na والكرسي tun gabanin bai halarci al'kursi ba مئتي ألف عام da shekara dubu ɗari biyu وعن علي بن أبي طالب an kar- an karɓo daga kai na ali a sannan kafin ci gaba zan jawo hankali na sashin masu faɗi cewan Allah ya kiyaye mu cewan shehu radiyallahu ta'ala cikin faida da amadi ya zo da hadisai ba su inganta ba ai da mun wannan ba littafin hadisi ba littafin manaqibu shi ko ba shi a cikin sharadin manaqibu ka zo da hadisi sahihi ko su masu littafi sahihi din sai da suka yi makan su sharadin za su zo da ingantaccen hadisi shi yasa har in an samu wanda ba ingantaccen ba yake zama musu kalubale amma wannan littafi ne na manaqibu shi kuma daman al'adar jero tarihi ba sharadi bane sai abin da ya inganta dan a wajen malaman tarihi ba su da sharadin sanadi duk wanda ya san kaman tarihi ba ya ganin wannan sharadi ne in ma misali mutum za ka gaya musu shigogo ya ce misali zai yi wani sahihin sira ko makamancin wannan kamar zai bi littafan su ibn hisham ya mata wani dora da makamancin wannan wannan waye ake shi ai ba su sharanta za zo da hadisi ingantacce a ciki ba na'am رمى الله وجهه Allah ya girmama fuskan maulan Musayyid na Ali أنه قال yana cewa خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم a wannan kuma hadisin Sayyid na Ali da Shehu radiyallahu ta'ala ya kawo bai haƙi ya kawo shi a cikin dalilin nubuwa yana cewa halakallahu nuru sayyidina Muhammadin qabla an yahluqa samawati Allah ya halicci hasken shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin bai halicci sammai da kasai ba والعرش والكرسي ya halicci al'arshi da kursi ba والخجوة ya والجنة halicci al'ubuhijadi ba ya halicci aljanna ba والنار ya والسيرة halicci wuta da duniya ba والآخرة bai halicci وآدم lahira bai halicci adamu ba وشيطا ونوحا bai halicci shi ba bai halicci nuha ba وإبراهيم bai halicci وسليمان ibrahim ba bai halicci suleiman ba وموسى bai وعيسى halicci annabi musa da isa ba بست مئة ألف عام da shekara dubu ɗari shida Wato وأربعة وعشرين wannan ai har عاما ila yau za ka ce to ai yayi karo da wancan magana da shi ya kawo na farko ko inda wancan an ce shekara dubu ɗari biyu ne wannan an ce shekara dubu ɗari shida ai misali mi- daga marhala zuwa marhala saboda akwai marhalan alastigara biyu ba mamaki wancan ake magana wannan kuma min kabli hali kamar yadda can zai zo yake cewa min kabli hali tabbi zilali ko na'am ثم هلك الله بعده بسنتي عشر حجابا bayan nan sai Allah ya halicci hijabi dubu hijabi goma sha biyu الأول hijabin farko حجاب القدرة shine hijabin da Allah ya tajalli da sirrin kudararsa a ciki الثاني hijabi na biyu حجاب العظمة hijabin da Allah ya tajalli da sirrin buwayensa a ciki الثالث na uku حجاب المنة hijabin da Allah ya tajalli da sirrin baye-bayensa a ciki الرابع na hudu حجاب الرحمة hijabin da Allah ya tajalli da sirrin rahamaniyarsa a ciki الخامس na biyar حجاب السعادة hijabin arziki الثالث na shida حجاب الكرامة hijabin girmamawa السابع na bakwai حجاب إيجاب المنزلة ijabi na martaba الثامن na takwas إيجاب الهداية ijabin shari'a التاسع na tara إيجاب النبوة to sai da aka zo wannan gabar ne fa ijabin da annabawa suke idrakin al'amarin nubuwan manzon Allah min wara'i ijabi amma duk abin da ke gaban can ba su san shi ba shi yasa za ka ji misali na cewa sashin suna cewa misali ko kamar wanda mai ashirin ne yake faɗa wanda yake cewa misali na hayatu hulil mursalina bidayatu hulil mursalina na hayatu na'am العاشر ijabi na goma إيجاب الرفاة ijabi na ɗaukaka الحادي عشر na goma sha ɗaya إيجاب الطاعة to sai ubudiyya ta shigo a wannan wajen saboda ubudiyya muta'allikatin bi da'ati ijabi na yin da'a الثاني عشر na sha biyu إيجاب الشفاعة to tajalli kenan wanda shine tajallin karshe wanda shi ko ba zai bayyana ba sai a rasa ta kiyama shine hijabi na shafa'a ثم أقامه ثم أقامه wannan بكتاب fasin القدرة tajalliyoyin da Allah ya yi ma'ana ya tajalli da su ne a hakika Muhammadiyya alaihi salatu wa salam na'am.
ثم أقامه بكتاب القدرة اثني عشر ألف سنة sannan kuma waɗannan hijaban goma sha biyu sai Allah ya naɗe su sai ya sanya sirrinsu a cikin watannin shekara guda goma sha biyu sai ya tsaye da shekara a matsayin abu guda ɗaya saboda wani muradi na Allah da idan kana da kyakkyawan alaƙa da fana'i cikakke a hakika Muhammadiyya Allah zai naɗe maka ibadun wancan lokutan a wannan shekara ɗin na ثم أقامه في كتاب القدرات اثني عشر ألف سنة Allah sai ya tsaye da shugaba shekara dubu sha biyu a hijabin kudarati.
وهو يقول To abin da yake faɗi سبحان ربي الأعلى shi yasa can zaka ci yana cewa adidi sanihi Allah kai ma annabi salati adadin shekarunsa na hakika Muhammadiyya. Na وفي كتاب kuma الأدوات wannan fa shekarun ba kawai da ayyamu duniya ba ne. Ba da ayyamu duniya da ake wannan lissafin ba na وفي كتاب الأدوات a cikin hijabul azama إحدى عشر na ألف سنة shekara goma sha ɗaya وهو يقول ina cewa سبحان عالم السر والأخبار zikirin da yake ma Allah a wannan lokacin shine subhana alimus sirri wa ahfa وفي كتاب المنة a hijabil minna عشرة ya آلاف سنة shekara dubu goma وهو يقول yana cewa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la وفي كتاب الرحمن ma'ana a kowane hijabi gwargwadon tajallin da Allah ya mai da tajallin sa a hijabin da shi yake ma Allah ya gode kirari a ciki na وفي كتاب المنة a cikin hijabin baya bayan Allah نعم عشرة وفي كتاب a الرحمة cikin hijabin rahama تسعة آلاف سنة ya shekara dubu tara وهو يقول yana cewa سبحان الرؤوف الرحيم subhana rabbil rahim وفي كتاب a السعادة cikin hijabi na arziki ثمانية ya آلاف shekara سنة dubu takwas وهو يقول yana faɗin سبحان من هو الدائم لا يزيد abin da yake kiran Allah da shi kenan وفي كتاب a الكرامة cikin hijabin girmamawa سبعة آلاف سنة yana shekara dubu bakwai وهو يقول yana cewa سبحان العليم الحكيم subhanal alim al hakim وفي كتاب a المنزلة hijabin martaba ستة آلاف ya سنة shekara dubu shida وهو يقول yana cewa سبحان ذي الملك الأعلى subhanal zulmulki ala وفي كتاب a الهداية cikin hijabin shari'a خمسة آلاف سنة ya shekara dubu biyar وهو يقول yana faɗin سبحان رب العرش العظيم subhana rabbil arshil azim وفي كتاب النبوة a cikin hijabin annabta أربعة آلاف ya سنة shekara dubu hudu وهو يقول yana faɗin سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان سبحان الله الله العظيم العظيم نعم وفي كتاب الرفعة a cikin hijabin ɗaukaka ثلاثة آلاف ya سنة shekara dubu وهو يقول yana cewa سبحان الملك malikin القدوس kudus yana kiran Allah da subhanal malikin kudus وفي كتاب a الساعة cikin hijabin yin ma Allah da'a ألفي سنة ya shekara dubu biyu وهو يقول yana cewa سبحان القديم العظيم subhanal qadimul azali وفي كتاب a الشفاعة cikin hijabin ceto ألف سنة shekara dubu ɗaya وهو يقول subhanal malikin ma'amuri shi yasa a lokacin da aka yi tajallin ai zai je ya ma Allah su jada ne sannan za a yi da Allah ya ce mashi a irfara suka ya Muhammad Eh, ai ba nan ba ubudiyya bane na قال أبو الكريم عباس بن عبد المطلب آه.
رضي الله عنه amminsa dan uwan mahaifinsa sayyidina Abbas wanda ya bayyanar da ladabi a janabin ma'aiki da manzo Allah ya tambaye shi ya ce wai abu da ni da kai wa ya girma wani sai ya ce ka girme ni amma an riga haihuwa na Eh, saboda ladabi a janabin ma'aiki to yana yaban manzon Allah da wannan yabo nashi mai girma wanda duk malaman tarihi sun kawo wannan baiti من قبلها لبت في ظلال وفي مستودع حيث يوصل وره ثم هبت بلاد لا بشر أنت ولا ملغة ولا أله بل نور تركب السفينة وقد علم النفر وأهلها يغره ورد نار قليل مقتتم تزول فيها ولا تتعترف تنقل من سالب إلى رحم إذا ولا عالم ولا سبق حتى أود بيتك المهيمن إنت من عليا تحمله وأنت لما ولدت أشركت العرب وجاءت بنورك الأفق فنعم في ذاك الضياء وفي نور وسبل الرشاد نعشره آخر يا مصطفى من قبل أن من قبلها أي بنت يا رسول الله كاي تركي كاتر كتا من قبلها أي من قبل وجود الدنيا والآخرة fi zilalin ai misali a cikin al'amarin Allah na boye alamtar ila rabbika kaifa yamuddu sallahu alamtar ila rabbika kaifa kaifa maddan zilla walau sha aw laj'alahu sakin wa fi mustawda'in sannan ka tsarkaka a maijiyan da Allah ya ije ka haisu yusakul waraku a lokacin da ake motsa a takaddar rubutun kudura suma battal bilada to daga nan sai Allah ya kawo ka masauki a cikin gari a lokacin la bashar kai ba mutum ba an wala mulgatin kuma baka zama kuda tsokan nama ba wala alaku baka zama gudan jini ba bal nurin tarkabu safina ai a lokacin kana halin haske a sanda ka hau jirgin annabi ne wa kad aljama nasara a lokacin da shi ruwan dubana ya yi magunkin nasaru linzali wa ahalu halgaraku a lokacin da ma'abutan wannan zamanin suke nutsewa amma kai baka nutse ba ma'ana nan yana nuna cewa sirrin hasken manzo Allah da ke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu ya hana shi nutsewa uritta nara halila sannan an bijiro da kai wutan halilu muktatiman kana abin rufewa a cikin zatin annabi Ibrahim ta juri fiha kana kaiwa kana komowa a ciki ma'ana wani shirin na ce maka annabi Ibrahim da baki ɗaya ta jallin manzon Allah kamar yadda shi ma can annabi nun haka yake walasta ta tarbu a lokacin baka zama kana konewa ba tunkadu ana ciratan ka min salibin daga tsatso ila rahimin ya zuwa ga mahaifa kamar yadda shi din ya faɗa iza mala alamun in wani zamani ya gushe ba da tsaba ku sai Allah ya bayyana da wani sabon zamani a tatawa bai duka har ka tattara misali gidanka al-muhaimin wanda yake misali muhaimin gida min hindifa a nan a hindifa sunayen daga cikin sunayen maka ko ko min hindifal aliya'a daga jihar hindifal aliya'a matan iliyasu kenan wanda ita shi iliyasu yana cikin kakannin manzo Allah za a gani a nasabansa ta ta nuduku wanda misali al'amarin ina tattara a karkashin da ya fi karfin magana wa anta ya rasulullah kai lamma wulidta yayin da aka haife ka asharakat al'ardu Allah ya keta kasa wada'atul uhuhu sasanni suka ɗauki haske binurka da haskenka kaga shi ma an mashi kashfi kenan ya yi ittila'il nuraniya muhammadi ba na hannu mu dinnan inji shi sai na abbas fi zalika diyahu mu ma mun rabauta da wannan hasken wa fin nuri mun kuma zamo cikin wannan hasken wa subullun rashadi na hatar muna kusa mata farkin shirya na ahar من قبل نشأة آدم والكون لم تؤتى له الأغلاب أيروم معلوكا سناك بعدما أثنى على أهلاكك الأخلاق يا مصطفى يا مجي فركم halittar Allah min qabli nash'ati adamin tun gabanin faruwan adamu an ta kunta mustafan inda Allah wal kaunu lam tubtaha lahu aghlab a lokacin ba a bude kofar samuwan halitta ba a yarumu mahaluku sana'ata yanzu wani halitta har ya da kikar jin ya ce wai zai yabe ka ba da ma asna ala a halakikal hallaku bayan ubangijin da ya kage halitta shi ya halice ka wa kuntu fi madai shehu sallallahu ta cewa zai lake cewa ni kuma sai na faɗa a yaban manzan Allah bi madaika da abuwa ya ghayr man yantahu ul awahu يا مصطفى الأقوال قبل كيانها فردا لك لتفدن لولا أشياء من أين يوجد كفره وشبيهه أبدا أراد الله وهذا الله وهو العليل والكليم والروح من أبدا تقدس للانفراد أولاه وهو البشير هو النذير وهو الرازق وجمع أحداهما أحداه وهو المقيت هو الكريم وجوده إسلام هذا الكون فهو جناه قد دال ما استبقى الغمام بوجهه فالمصطفى كنز الأنام هداه بدر إذا قابلته ليس إذا نازلته بار يبيل نداه بل فوق هذا كله من جزئه والجزء عند كل ما أدناه فإذا إذا رام البليغ سناه ونال في ملئ الجناب مناه يا مصطفى الأقوان عبد جنابكم فهام الفشفى فيه ما أجناه أعرفه من ليل الجهالة واخسر إذا أكي عذاب ما يحواه حتى الصلاة مع السلام مسرمدا للمصطفى المرجو بيل إباه والآل والأصحاب ما داء الدعاء يا غير من ينتاب الأواه شو هذه تشيوا أبدا ai al'abuwamu babuna abadan ba za ta kushe ba tutur ta kuhu tana bayyanar da kanshi bima da hika da furta yabanka ya hairu maniyan tabuhul awwamu ya mafi alkhairun wanda ake tattarewa zuwa ga farfajiyansa don neman ɗauki ya mustapha al'akawani ya zababbin samammu kabla kiyani hatin gabanin samuwanta ita samuwa fardar kana makaɗaici a mukaminka da tsarki da kan fukidat lahul ashbahu wanda al ashbahu kama irin shi fukidat an rasa lahu gare shi min aina yujad kuhu to ta ya- ta ina za a samu tamkar shi ne wa shabiyahu ta ina za a samu wanda ya kama da shi azalan tun azal arada ulahu hadha allah allahu ubangiji haza wannan arada ulahu ya nufi ɗaukakansa wa huwa la khalilu in kana magana annabi ibrahim ne ai da ba din shi ba da ibrahim bai zama khalilu ba wa huwa la kalimu kana maganan kalimu ne da ba din shi ba da musa bai zama kalimu ba kai wa ruhu man abda ta kaddasa shine sirrin annabi isa nan da ya tsarkaka illa in firadi ulahu sabidda kadaituwan daukakansa wa huwa la bashiru shine mai gargadi huwa naziru shine wa huwa la bashiru shine mai faranta ciki wanda zai shi ne mai gargadi wato wannan tajalli na manzan Allah guda ne ba wanda ya daidaita da su bashirun nazirin sai shi saboda bishararsa ne har sai sai da shedan ya zace anya bai da rabuwa ce saboda iya nizaransa ne da yayi nizaran da sai da sai da Fatima ma har ta rude akan nizaransa shine inda yake cewa ya Fatima ne yake Muhammadu ko to cikan nizara kenan cikan bishara kuma har sai da shedan ya sa kaunan ma zai shiga huwa naziru wa ruha shine numfashin su wa ruha zal kauni ma a'lahu ma a'lahu me ya kai daukakan sa wa ya kai tsarkin sa wa huwa al muqisu shine taimakon Allah a cikin bayi huwa al karimu shine haƙiƙanin karamcin Allah wa juduhu islahu hadal kauni samuwan sa shine sirrin sa gyaruwan kasantattu fa huwa ginahu kai shine wadatuwa kadda da mastan kalgama an daɗe ana shayar da fari da albarkacin farin fuskarsa wal mustafa kanzul anami gudahu kaga mustafa gudahu shirin shi kanzul anami shine taskan talikai badar in qabaltu idan ka yi gaba da gaba da manzon Allah badar an shi an shafe adatu tasbihu ai kal badar kai ka ce shi wata ne idan sannan laysu idan qabaltu tayi ta'addama makulai guda biyu sannan har ila idan ka fuskance shi shi zaki sannan yake cewa na zartu ko idan na zartu ko bahar in ka saukar da bukatan ka a farfajiyansa to shi kogi ne ya filu da dahu baiwansa kwarara kawai yake wanda shi ke kyautan gaibu in ba shi ba wa ya taba yi aljanna ai yanzu gaibu tana ci abin da aka ci a imani da shi ba wanda ya ganta a yanzu sai wanda ya tafiye amma annabi ya kyauta da gaibu alaihi salatu wassalam bal fauka haza kulluhu min jusi kai barma sama da haka duka wannan daga yankin sa ne mal jusu inda kulli ma adanahu ai idan aka hada duka da yanki to ai ko kusa da shi bai yi ba faliza iza ramal balihu sana'u in mafi iya zancen mutane ya so ya bi manzan Allah ma na da gunahu ba zai samu abin da yake so ba shi madani jinabi a wajen yaban janabin wannan madaukaki ne ya mustafa al-aqwan abda janabi ya zababban halitta ga bawan sasannun ku na ma'ana bawan ku barhama shine barhamu fashfa'ati ka bi ceto a cikin sa amma a janahu da ya kai jinayansa a harisu min lailin jahalati kai mai baiwa ta hanyar fitar da shi daga daren duhun jahilci wa a gasar ma'ada ka yawaita mashi baiwa kai ya hazabi ma ya hawawu dan ya rabauta da abin da yake so ya shi gura yake so shine ya rabauta shiryan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azkar salatu ma as-salami musarmada mafi tsarkin salatin Allah da salamin Allah ya ta kwarara lil mustafa da sayyidina mustafa marzul faili hibahu wanda nake kwadayin daga baiwan shi in samu tabbatan faila wa al'ali wal ashabi da iyalansa da sahabbansa ma da ma da inda ko yaushe mai kira ya kira ya khairu man yantabu bil awwahu ya mafi alkhairin wanda misali ake bakewa tare da shi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وبارك على ربنا صراط الله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم